الله تعالى لعن الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد باب إثم قاطع الرحم باب ذنوب وندا يينك زمنته الله يطريم حديث صحيح قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم تقيتك ينكم بخاري يا رسول عبد الله بن صالح شيني أبو صالح الجهني أبو صالح الجهني كاتب الليثي ابن سعد أيضا ما قالوا تقول الليث نيكم تمر بوش الليث كاتب الليث ابن سعد الجهني مو شاغل نشي باي ابو صالح الجهني صدوق ne الجهني صدوق ne ya rasu 222 can baya mun ta gane shi biyu biyu biyu biyu yawa 222 قال حدثني الليث يتي ليث يا بان الاباري ابو الف... ابو الحارث الفهمي ثقة ثبت فقيه امام المصري يا رسول 175 فقيه جليل قال حدثني عقيل ابن خالد منغش أبا شيما عقيل ابن خالد يا رسول دليل أربعين دهدو ثقة ثبت عن ابن شهاب الزهري يا رسول دليل عشرين دبير محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري قوم أبو بكر القرش قال أخبرني محمد بن جبير محمد ابن جبير ابن مطعم dan sahabi shine Abu Sa'id al-Qurashi fiqa ne anna Jubayr ibn Mut'im baban shi ya bashi labari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya jama'a manzo Allah yana cewa la yadkhulul jannata qati'u rahimin mai yanke zumunta bai shiga aljanna حديث نجب صحيح لغيره قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة وما لهم سبيزبكم عيوني هل حدثنا ايه قال حدثنا نمكي قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجرة من الرحمن تقول يا رب إني ظلمت ظلمت يا رب إني قطعت يا رب إني إني يا رب يا رب وتنسخ وتنسخ بابش فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك wannan bukhari ya rato daga hajjaj ibn minhal abu muhammad al-anmati abu muhammad al-anmati al-anmati ya rasu 216 thiqatun fadil thiqatun fadil thiqatun fadil kama qala ibn hajar fi taqrib at-tahdhib qala hadathana shu'bah ibn al-hajjaj shu'bah ibn al-hajjaj abu al-minhal al-utaki al-utaki al-basri يا رسول الله ستين ديدي أمير من في الحديث كما قال النووي رحمه الله قال أخبرني محمد بن عبد الجبار محمد بن عبد الجبار مقبول الأنصاري الأنصاري مقبول قال سمعت محمد بن كعب أبو حمزة القرطبي القرظي عفوا أبو حمزة محمد بن كعب القرظي محمد بن كعب القرظي أبو حمزة ثقة عالم ثقة عالم أنه سمع أبا هريرة يحدث يا جاء أبو هريرة عبد الرحمن ينابال اللباري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yana cewa innar rahima shujnatun min arrahman lalle ita zumunta wani sashe ko wani reshe ne na arrahman taqulu tana cewa min ya rabbi ya ubangiji inni zulimtu lalle ni an zalunce ni ya rabbi ya Allah inni qutitu an yanke ni qa ya rabbi inni inni ta tafadi kana yanke khabar ni inni kaza inni kaza shine fayujibuha sai shi ba ta amsa ya ce mata mi shin ala tardaina an aqta man qata'aki baki yarda ba baki amince ba duk wanda yanke shi wa asila man wasalaki kuma duk wanda sadaki in sadaki in sada shi kenan nan wurin raye bayan ta tofi wajen Allah Allah subhanahu wataala sai gaya mata mi abin da zai hukuncin da zai ma wanda ya sadata wanda yanke ta yace haka nan ya miki can ba ta mitacce tace yayi bala ya rab to shine hadisin da yake ya gabata idan shi ko حديث نجوى ما قال حدثنا آدم ابن
إياس أبي إياس حديث صحيح ولا حديث أكوي آه، لم لم تبيم الصحيحة السابعة نم محقق ياتي صحيح دون رواية الجهني دون رواية الجهني كثن تنق جهني إيه جهني تنقب فأخبرني ابن حسنة الجهني إيه تنقر شيء أنه قال لأبي هريرة تن شيني بصحيح يعني هركم عليه صحيح صحيح صحيح يبند من شر بينه قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسنة الجهني قال جرى النتكين أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد هكذا شي الألباني يا كاو وانغوغونت النسامة باكين ده تيمي والسفهاء ده أنا أنا أتكلم صحيح الأدب المفرد سيبي كاو وانشان صورم بدو من صورم بإنجنطب هيجا صحيح دون روايتي على جهاد أنغاني ونمو إيه ai da ƙari sai ce fa akhbara ibn hasanat al-juhani to wannan shi daga na abba inganta ba a shi sa gashi nan ya ce mini hakaza jaa fi hadhihi riwaya ghayr musamma fa huwa majhul al-ain shi juhani kin majhul al-ain لانه لا يعرف الا برات سعيد هذا عن فقول الحافظ فيه مستور يتنافى مع قوله في مقدمة التقريب في مراتب المترجمين عنه عنده السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق وإليه أشار بلفظ مستور أو مجهول أم، مشهور الحال ولذلك قال الذهبي لا يعرف وأن حديث بخاري حدثنا آدم ابن أبي إياس شيني عبد الرحمن مح- ابن محمد آدم عفوا آدم ابن أبي إياس نعم مش أغني شكونا آدم ابن أبي قال حدثنا ابن ابن ابي ذئب اه اه ادم ثقة عابد ايه شيني ابن ابي اياس شي ادم هيك كوي ابن ابي اياس يقول انا ما روى عن حديث نيك بدون ناشي ني. أمم، ماشي الله اعلم محمد بن كثير لابدي نعم ادم ابن ابي اياس كم مين الكون شيء ko ba ma ta gana kan shi ba Adam ibn Abi Iyas Mm. a daga cikin dai malamin Bukhari thiqatun abid Allahu alam Mm. shine yaso 221 eh Abu Abu al-Hasan yake ko ba ba ba kai rubuta kan ba ba Abu al-Hasan الله اعلم ثقة عابد يا رسول قريبي لشن دي ان شاء الله
إياس كو
يس يس قاشنا روبتي قال حدثنا ابن ابي ذئب ابن ابي ذئب شيني محمد ابن عبد الرحمن ابو الحارث اسمه محمد بن عبد الرحمن أبو الحارث القرشي ثقة فقيه فاضل ثقة فقيه فاضل امم ابن عبد الرحمن يا رسول دليل سنة تقص قال حدثنا سعيد بن سمعان الأنصاري ثقة سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يتناجى أبو هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان يعني من طري لقى جاغورن يارا الصبيان جمع صبي تظرتون جاغوروني والسفهاء دواواي هذا daga nan kenan mm asalin gantacce da sai kare to in an ce wancan da'ifi ne eh ya zamu iddo alaka da babin to asali shi dai babin hadda gaba ne yake aiko tun da gaba ya kawo cewa an tuqatta al-arham ko ko an tuqta al-arham yana ana da haka zunubin yanke zumunta ko in kun ba aiki da za'ifin ba ma ga kalli neman tsarin abu huraira daga mi daga jagorancin yara da wawaye ai yayin da yara su ne ƙana mara wanda hankalinsu bai kammala ba wawaye kuma wawa bai sa abin da suke yi ba kenan yanzu lokacin da wawa ke jagora za a samu matsaloli ai can ba Allah ya ce fala asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum kenan in wawaye ne ina rushd yake babu shu- babu rushd babu saiti wanda zai sa a yanke zumunta station saitin nan zai sa a yanke zumunta sai a fada cikin fushin Allah da kuma abin da Allah ke tsoratar da mutane Allahu a'lam qala sa'id eh سبيان انا انا انا ايه قال سعيد بن سمعان يتي سعيد بن سمعان يتي فاخبرني ابن حسنة الجهني سي ابن حسنة كان مجهول لي مجهول العين ما ما سن ترجمه الشباب ان بن دوغروا ده سعيد يوغا شباب سن ان تبروا ده أنه قال لأبي هريرة سيتشم أبو هريرة وما آية ذلك وتشي علامة يا قرنتي يا قنا دواواي قال أن تقطع الأرحام أينكي زمنتا ويطاع المغوي أيما أما الظالمي بيئة ويعصى المرشد متنن كركي ما يشري روا ما ما نسيها سي أمشي أتا أمشي تاواي كأن هذا أصاب أمشي ونن علامة يا قرنتي يا دواواي باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا باب عقوبة قوان كي ينكي زمنتاتن الدنيا قال حدثنا آدم شين ابن أبي أويس إياس عفوا ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة ابن الحجاج شعبة شين ابن الحجاج أبو بسطام البصري العتكي أمير من في الحديث قال حدثنا عيينة ابن عبد الرحمن دام قنش قال سمعت أبي, أبي, أبي يحدث عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة من- في الدنيا مع ما يد- يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي آه وأن حديث كوان دم آدم ابن آدم ابن أبي يس صحيح حديث صحيح شعبة بن الحجاج دليل ستين رسول قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عيينة بن عبد الرحمن شين أبو مالك البصري قال لك شكرا قوم تشكلنا رسول شعوبة ريد همسن كنا آدم أم، عفوا عيينة ابن عبد الرحمن شيني أبو مالك البصري يا رسول دري دا همسن داي داي صدوق ني قال سمعت أبي بابا شفقاني شيما ثقاني شي كوما دان صدوقني ناجي بابا أنا بعد الأباري أنا أبي بكر صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzo Allah salati da aminci Allah tabbata da shana cewa ma min zambin babu wani zunubi ahra an yu'ajjal Allah li sahibi al-uqubata wanda yafi cancanta da Allah shi gaugauto da uquba ga mai yin shi fi dunya tunan duniya ba haushi kenan an kare da shi ba ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirati tare da abin da an ka aje mai lahara na azaba min qati'atir rahimi sama ga yanke zumunta wala baghi da zalunci babu wani zunubi wanda yake Allah ke gaugauta ko Allah ya cancanta Allah shi gaugauta mamaye shi zunubi tun nan duniya ba kuma an kare da shi ba tare da abin da ke jan shi lahira na ukuba babu zunubin da ya kai da a gaugauta ukuba gare kamar mi yanke zunu- yanke zumunta da zalunci dan mun gani addu'a zalumi karɓiya ce ko da kahiri ne ka zalunta mazlum afwan addu'a wanda an ka zalunta shi kuma kenan addu'a da aka yi akan azzalumi karɓiya ce ahra ajdaru wa ahaqqu wa ansabu wanda fi cancanta ahra ajdaru wa ahaqqu Hmm. wa aqmanu da ana cewa an gane wannan ko kenan kaga wannan hadarin rubba na'am babi na gaba babun laysa alwasil bil mukafi'i ba za Allah ce laysa alwasil bil afwan babi kenan ko laysa alwasil bil- bil bil mukafi asali hadisi ne wannan tarjamar da bukhari yayi daga cikin hadisi ya ciro shi akwai hadisin manzo Allah ce laysa alwasil eh kan gani ko har ba gani to wanga lafazin za a same ko to shin laysa alwasilu bil mukafi kenan ba wai mai sada zumunta ba shine mai rankawa ba. ma'ana babu nixon Allah wanda sai an mishi sai shi mukafa'a ya sai shi ma ya saka to ba shi an mai sada zumunta ba ya kamata gaskiya in tashi in je kawai nan ziyara diba ba rawar haka sun zo sun kawo mana ya kamata ni ma in je
اسمها اسمها زوزو eh اسمها سليمان eh aha to wannan mazala ce ba shine an mai mi ba sai dai ba kuma yana nufin bai sar zumunta kuma yana yana nufin bai sar zumunta kuma aha kenan alwasilul kamil mai cike- cikakken mai sar zumunta cikakken mai sar zumunta ba shine ba ba shine wanda ɗayan an mishi yayi ba yawwa wannan su ya ɗauko kayan shi na biki na armen shaidi ba duk wanda ta taimaka mai cikin dangin shi haka shi ce ba na ba zan bar shi ba domin gashi nan kaza ya bani ايه to wannan ba shi bane mai cikakken mi sar zumunta انت شرع عن ولا
ana haka nan kuke yi.
هذا هذا شرع jiya ba shi tsara gaba jiya ba shi tsara gaba wannan ba sai kan yanzu kanda shi ne dake kanda shi ne shi kan je ce kenan ya shi rubutu ko kai ga rubutu a biki ne a to to to to Allah ya sa da ci almuhimmu dai kamar yadda malamai suke bayani shi wajen sa da zumunta mataki hudu gare uku ne malamai suka ci ga musu kari uku da kawai alwasilu ina in ba na wance kuma nauyi ne wannan bayanin kuwa da kawai alwasilu da kawai almukafi'u da kawai almuqati almuqati yawwa shi alwa eh eh ai wai ai hiddo su ai hiddo su a mataki hadisi ba haka hiddo su ai istinbat ne cikin hadisi eh da annabi sallallahu alaihi wasallam kada da mu gani yanzu nan alwasil da almuqa yanzu kai abin da ka fahimta a zahir hadisi in ana ma kana yi ai ba ma ba ba ka tarzumta tun annabi ya kore laysa alwasil korewa sai dai in mamalai suka yi maka istinbat sai maka ai kore cikakke kamala ne kore ko to shine kenan akwai alwasil da akwai almukafi da akwai almuqati shi alwasilu shi wanda yana sa da zumunta ba sai an mishi ba al- almukafi'u wanda yana haramta sai an mishi sai shi da almuqati'u mai yanke zumuntar ko to wan gane ko yawa ga sanar zamu gani almukafi'u mm, ga sanar zamu gani Mm. ماذا بخاري كتوى حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش سليمان عن والح- عن عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن سفيان قال سفيان عفوا قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفطر نول تابعين غدا أكو duka sun yi riwaya to al'amash Sulaiman ibn Mihran shi bai ida ba ya ce qala annabi sallallahu alaihi wasallam amma al-Hasan al-Bas- al-Basri da da Mujahid da da Fitr dukan sun ce annabi ne yace kenan annabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-wasilu annabi ya ce laysa al-wasilu bil mukafi'i ba eh yau eh ba wai mai sada zumunta ba cikakka shine wanda in an mai shi walakin walakin alwasilu ko baka ce walakin alwasila walakin alwasilu sai dai mai sada zumunta cikakkiya alladhi idha qata'at idha qata'at rahimuhu wasalaha shine wanda in zumunta ta yanke sai ya sada ta. wannan shine cikakken mai mi mai sada zumunta to Muhammad ibn Kathir al-Abdi Muhammad ibn Kathir al-Abdi ya rasu 223 ya gabata abu abdullah faqih tiqa قال أخبرنا سفيان ابن سعيد ابن مسروق الس- الثوري هذا دليل ستين يا إمام هذا الأعمش الأعمش سليمان ابن مهران ثقة حافظ ورع ثقة حافظ ورع ya rasu ɗari da arba'in da bakwai ɗari da arba'in da ɗari da arba'in da bakwai mihran na ce hassan a zuba basari ba ne wal hassan ibn amrin hassan ibn amrin ne ba basari ba fiqatun sabtun fiqatun sabtun ya rasu ɗari da arba'in da biyu da biyu kenan alhassan ibn amr da fitr dawa da fitr da shi da shi da fitr surutu daga wa mujahid to fitr shine abu abubakar al-qurashi abubakar al-qurashi صدوق رمي بالتشيع ya rasu 150 thiqa ne kuma afwan saduqun da ce ko saduqun haka ne رمي بالتشيع صدوق رمي بالت- رمي بالتشيع دقيقة بس دقيقة أبو بكر القرشي عن مجاهد ابن جبر جبر جبر عن مجاهد ابن جبر جبر ثقة إمام في التفسير أسألني أو سنني يكون مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص سفيان دي رواية الثوري يتي لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواية أعمش سليمان بن مهران شي بيدنغن تاشق حق منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي ورفعه الحسن وفطر ده الحسن ابن عمرو ده فطر آه، أبو بكر القرشي سوسن كيشي تيوا منزو الله ياتي قال ليس الواصل بالمكافئ ba wanda cika- cikakken misal zumunta ba shi ne wanda ya amma ya bashi walakin walakin alwasilu sai da cikakken misal zumunta allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha shi ne wanda idan zumuntar shi ta ta yanke sai sarata irin wannan hadisin ya zo cikin sahih bukhari da abu dawud da tirmidhi da kuma albani ya inganta shi kenan kana aike su har mataki hudu shi wani yanke zumunta shi ke. shi ne mafi mafi lalacewa ko wani kuma sai an sai an mista shi haka shi ma da ya dan sada ko wani kuma mi ba ba a- ba a ƙi mishi ba amma dai shi kuma ba dan an mishi ba dai dai yana yi dai shi ma minin har zumta ne shi kuma wani sai an yanke din ma kuma yana yi ai dai ya hewa yanzu ko haka ba ɗaya ba shi eh wa eh kenan har ya kai wajen mataki hudu kenan ko shi yasa kenan kaga dan yana so ana so mutum shi mu'amalance dangin shi ba mu'amala irin ta biki ba mutum ya zama shine mafi kololuwa ko da mutum ya yanke zumunta da kai ko bai zuwa wurinka ko bai taimaka ma ko bai wane ne kai ka mishi idan wani yi mishi kin nan ka yi idfa billati hiya ahsanu sayyi'a sa'annan kuma wataƙila yi mishi da kake zai sa ya ligira ya ligira ko ya hankalta ya gyara idan ka ga duk lokacin da kan mutum alkhairi shi kan shi ma sai ya ga cewa kenan dai wa yawa a yawa azuta akan wannan abin da kan mishin alkhairi eh wannan shine mafi kololon daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shirar da mutane akan mi akan abin da ya falala kuma akan mm, mataki mafi kololuwa wanda zai sa mutum ya samu lada da yarda wajen Allah subhanahu wa ta'ala babi na gaba babu fadli man yasilu dhar rahimi zalima dhar rahimi zalima Ko? babin falalar wanda yake sa da zumun- zumunta wanda yake sa zumunta ta dan uwan shi azzalim falalar wanda yake sa da zumunta ta dan uwan shi azzalim dan uwa gare ka azzalimi amma kuma duk da kanan kai sai ka kyauta mishi Mm. حديث صحيح لي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن قال عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عوسجة عن البراء قال جاء أعرابي فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة قال لئن كنت أقصرت الخطبة لكن أعرضت المسألة آتك النسمة وفك الرقبة قال أوليست واحدة قال لا اتق, الر- اتق النسمة أن تعتق النسمة وفك الرقبة أن تعين على الرقبة والمنيحة وكوف وتنسقكم الرغوف كو- كو- الرغوب يوه. الوكوف كو الرغوب والفيء على جرهم فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير wannan hadithin babu fa- wanda ke cikin babin falalle tare zumunta na azzalumi bukhari ya roto shi sahihi ne ya roto ga malik ibn isma'il shine abu ghassan malik ibn isma'il abu ghassan al-kufi thiqatun tuwfiya 117 ya rasu 117 qala haddathana isa ibn abd arrahman isa ibn abd arrahman thiqa ne ya rasu 150 daidai thiqa ne 150 daidai عن طلحة طلحة شيني الحكم ابن نافع عفوا الحكم نافع أبو اليمان ني ما ذا باشي بان. أبو اليمان طلحة بكروت كويمي بو طلحة طلحة ست عين طلحة ثقاني عن عبد الرحمن بن عوصجة شيما ثقاني عن البراء قال دغ البراء ياتي ياتي جاء أعرابي وانا متنن كركرا يازو فقال يا نبي الله سيتي ما النبي أما- يا النبي الله علمني ع- عملا كويامن وانا ايكي علمني عملا كويامني وانا ايكي واندا يدخل يدخلني الجنة ليس الجنة قال sai manzo Allah ya ce mi la in kunta aqsarta al-khutba ko da yake ka takaita zance lakin sai da mi laqad aradta al-mas'alata ka bude da magana ka bude da mas'ala ka in mun ji kadan kai amma fadin ma'ana gare ta hmm Mm-mm. a a'arat- a a'ar- a- eh? a'aradta ka fadada yawa yan magana kaɗan na cike amma fa ma'anarta mai faɗi ne shi ne ma'anar maganar Mm, ga shi a ce a kai ka yi gajiyar magana ko to amma zan can ya kumshi magana da yawa sai maza Allah ke ce mishi to abu na farko a tiƙin nasama an nasama shi ne rai ka ‘yanta rai ka ‘yanta rai asan don rai ana ce mai nasama na dabba ne ko na tsuntsu ne ko na mutum ne to amma nan nasama mai ake nufi da shi bawa ‘yanta bawa nan kenan mutum ake nufi أعتق النسمة كأن تري وف... إيه يا يا جماعة وريكم وريكم وفك وفك الرقبة كما كأن توية تو أعتق النسمة وفك الرقبة قال سيم تمن كركر نتمي أو ليس تا واحدا يدب عليني با قال لا النبي تبع دبن النبي تبع دبن سنة بدي بين زي فايتي مشي itkun nasamati an ta'tiqan nasama abinda itkun nasa- nasama yanta bai- rai shine an ta'tiqan nasama kai kadai ka yanta rai kai kadai da sai bawa ka yanta ko kana da bawa ka yanta kai kadai an gane wa fakkur raqaba walwale wuya ko an tu'ina ala raqabati ka kama ka taimaka a yanta wani wuya ai mu mun gane su ko eh musharaka eh an gane ko ba gane ba sai manzo Allah ke cewa wal manihatul wakufu wal manihatu al wakuf kukum ar ragubu gare ko to wasu sun rajjaha al wakufu kin asalin ma'ana ar ragubu mai nono da yawa al maniha bi manihatu tumkiya akuya dabba ka ba mutum ya sha nono mai duma shi wasu ma sun waɗa shi suka ci ka bada ko mutum ya sha nono mai duma ko mutum ya amfani da gashin shekara biyu ka amfani da dugusa kawai don kai ta ga ka aski ka amfani shi dan lokacin da shi ne suke rigunan da ko yanzu ma dai ana amfani da su ka amsa ka yi wani abu ana ɗakuna da su ana gidaje da su ana riguna da su ana kaya da su to je ka amfani da gashin kamar domin in ma suf gashin awaki ko wabar gashin raƙumma duk da ya shi wannan to je ka yi amfani da wannan ka yi domin to kenan dabbar da ara mutum ya shanu da bai da ita ce ake mami almaniha a cikin eh, sai daban maniha tul'an ko to almaniha to yanna shi ne sai ce kina almaniha to al- al- alwakufu kuma mai nonon da bai yankewa ta- ta- ta zo da nono ta dama to wannan haka ai falala ce mai yawa yana kawo mutum maniha amma ma- ta ta dabba mai falala mai nono bai wai mai zuba da yawa arragu mai yawa shi ne kuma arrahib ke duka shi arragu mai yawa duk da ya mana kusan kusan ɗaya ce ko suna mai yawan ma ya ga kenan wanda bai yanki ai mai yawa ne shi ma mai yawan shi ma bai cika yankiya ba sai dai in lokacin nonon ya ƙare to kan ba ɗan uwanka kenan shi ne mazala ke cewa al- wal manihatu al wakufu kenan ba da taimako na akuya mutum ya sha nono kaga ai shi ma menene dan yanzu musa daji wanda bai da eh, eh, arziki sosai nonon nan zai zanki ɗiba yana sha shi da iyalin shi dan abin kiwo bai wuya bakin shi a idda ta bakin haya ta dan ci- ciyawa ta dawo haka wannan ba zai mishi wahala ba amma abincin da zai shan nono zai zai ruwa mai asiri zai hana shi mutuwa sai ce kuma wal fai'u ala dhir rahimi da kuma fai'u kyauta asalin fai'u ana ta inuwa fai'u ko to me fai'u kin asalin fai'u fai'un da'u dawowa ne shine fai'u kenan ka dawo ga alkhairi ga dan uwanka ka juyo alkhairi al'atfu shine alfai'u wal atfu ka taimaka ka taimaka ma ah, ala ala dhir rahim ko ga ga wanda ke da zumunta alfai'u shi sa inuwa ma yanzu ga inuwa da aka yi ruwa na kasa ba ce mata fai'u wannan zillu ce yawwa amma ina ta wadda ya jama tana nan ya jama tana ce fi'u yawwa shine zahaba ila abi ila al-fai fa idha fa al-fai'u yafiu yafiu ay yarjiu an gane ko yawwa a kissa ce suke cewa yan larabci wanda ba ba larabci ne to ya koyi larabci har ya kai matuƙa ta yadda shi shi ke shi ya laraban ya larabci sai ce shi ba ta yadda za a yi a zuwa gane ba larabci ne ba shi shine te- sai je gidan wani ma ya wajen wajen gidan wani balarabe neman shi ko da sallama wannan nan sai ya ta sai sai ce ina ina wa ina wa miki tace zahaba ai bi da fai fa idza fa al fai wa yafiu yace eh zahaba abi ila al fai ya je inuwa gona killa ai killa ko lamuna da inuwa go fa idza fa al fai ya inuwa ta- ta karkato yafiu sai ya dawo ya rije sai ya dawo kada wata ya zo ce wani mai zo ta ce wani ba ajami wani ba gwari ya zo neman kai hatta gane wa larabi bane wai suka kawo shi kisa ta dai laraba da su sadiqa ce a jinin su har da yaran su da sauran su wallahu alam mahal shahid alfai bi mana arruju' kenan bai saurin gani bai gane da wuri ba alfai alfai kuma fa kuma ya fi ta rike ta shi kenan ذهب أبي إلى الفيء فإذا فاء الفيء biyu wani abin komai karanta watakila a lokacin ba za ka sanar shi sai ka je ka shiga cikin sai ka shiga cikin masu abu sai ka shiga cikin shi ne dai idan sai sa kawo lokacin da ake nakal caran lokacin sauransu amma yanzu lokacin ya wuce to alfai'u kenan ka dawo da alkhairi ga wa ga yan uwanka ka taimaka musu ka musu inuwa ai ka taimaka musu ka ba su alheri fa in lam tutik zalika in baka iyawa baka da abun baka da dama baka da- to fa amur fa amur bil ma'ruf kai umri kyakkyawa wanha 'anil munkar kai hadi daga mummuna fa in lam tutik in baka iyawa fa kuffa lisanaka illa min khair kan bakinka sai da alkhairi zan wurin kaga falalar shiru ko in mutum ba alheri da faɗi ba to nan wurin wannan hadisin ah, sa- balaramin daji mutum na karkara shi ya zo tambaya ko ya tambaya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam eh, abin da ta tashi aljanna shi ne mazan Allah shi lalle kai ka ga yanzu sai yanzu kana akwai muna fahimta cikin wannan muhim in mutum ya zo misalin ta zo wajen ka tambaya wani abu shi ka ayyuka abin da ka tambaya na muhimmanci kaga za ka sa ya ƙara ne ya ƙara ba da kula Aha. ko mutum ya zo karatu yanka daga ce sai ka ɗan karatu mishi hadisi falalan neman ilimi sai ai matsayin ka nan ba ƙarami ba ne kaza kaza annabi shi kaza kaza kaza sai ƙara ne to shi da tambaya ce a gaya mai wanda shiga aljanna annabi ce lalle kayan haka gajera amma mai babban ma- ma'ana ce haka sai ƙara nutsuwa ya riƙe masa a gaya mishi ko sannan maza Allah nan ga ya faɗi falalan mi yan tawiya ko kuma in baka iya kai kaɗai ka kama aimi sannan kenan duk wanda ya kama an kai alkhairi kamar shi shi ma shi yayi shi shi yasa a- a bangaren gina masallaci maza Allah ya faɗi falalolin gina masallaci falalolin gina masallaci sai maza Allah ke cewa ko da ka gina masallaci daidai gurbin abara wani da masallaci da ayi daidai gurbin abara alƙatat tsuntsu ne girma shi da abara yalla watakila hamjiya ce malam suka ce abin da ke nufi ka kama da gwalgwadon gurbin abara ya ce da a sassabe wanga wurin a yi masallaci kai daidai dan gurbin abara ka sassabe ko a sassabe sauran to in kai wannan sai Allah ya maka gida ƙato musallan masallaci cikin aljanna ko ka kawo dan birgi wanda bai wuce girman gida ke abara ba ko ko da sauransu ko kuma mubalaga ce ta komi inda ka kama kai ma kana ciki to shi ma zai yanzu in ka kama ka yanta baiwa kai ma kana ciki yana ta wuya shi na ciki Allahu akbar haka zalika um, wal manihatu rakuf ke wal al wakuf ko kuma ar ramuf ar ramuf kenan kana da dabba ko kana da wani abu dan uwanka bai da ka bashi duk ya shiga cikin ma'anonin aran abu da taimaka ma abu in littafi gare ka dan uwanka bai da ka ara mishi an fa'ida mai domin haka ba ɗaya bai littafi da shi kawai zai amfani da shi kuma ya maido maka ɗawanka ya amfana kuma kai maka cikin amfani abinka in mashin gare ka ɗawanka bai da ya maka mi ka bashi duk yana cikin mi alkhairi da sauransu to wal fai'u taimaka ma yan uwa gashi nan dai sannan kuma ka ganin wurin sai manzo Allah ya nuna mishi in baka yi kaza to kai kaza in baka kaza kaga wata kila wannan musulmin karkara da ya zo bai da hikimar ya ce to in kaza fa ban iya ba in kaza ba amma sai manzo Allah mi ya karantar da shi ya ce to in ka ba samu damar kaza ba kai wuri kyakkyawa kaga wuri kyakkyawa ya ya ci alkhairai mai mai ko masu kai mutum aljanna sannan kayan daga muna in duk baka iyawa ka kama bakin yin shiru shi ma alkhairi ne in mutum ba alkhairi da faɗi babu man wasala rahimahu fil jahiliyyati thumma aslama babin wanda ya sa da zumuntar shi a cikin jahiliya sai musulunta to yaya ladar shi za a maido mishi can a gama ko ko yaya a zahirin hadisin da bukhari kawo haka ya take shi can da mutum kahiri ne Allah ya tsare ya zanki ayyukan alkhairi daga ci akwai sa da zumunta sai yanzu yin musulunta ya ce sa da zumunta to wacce ladar tana can ko ko dai ba da sayi eh sa'an ko hasanat sai ya ce
mummunan ma an ga juya ta koma kyakkyawa to ta daga amin ba da Kyakkyawa ce cikin jahiliya.
to da ya zama na ce eh Bacci ban ce ta mai.
to to Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amala faj'alna abun mansura so a cikin so so ka mutu eh eh ana aikin mutu haka suka ce wa qadimna ila ma amilu min amala faj'alna to shirka tana bana aiki kuma da bane shi da in ashrakta banda sa da zumunta banda ita to ta bace na waje sanda can aiki sanda na yana can a sanda yana can baje take sai kuma sanda ya dawo nan eh sai ta taso eh bayan ya waje ce alaihi ya ji kuma kai tun da kun ga akwai akwai alamun nasu wanga bukhari haka sai kan cewa mai aikin mutum na nan za mu ga dogon magana ko mu takaita ta ba sai mu ga ta aha saboda akwai mu na wajen mu ba mu da matsala kan an ce mana aslamta ala salaf min khair duk abin da kan musulunta akan shi alkhairi yana nan ba mu magana na abu amma su malamai da ke sun duba na soshi da yawa sai suka samu sabanin shin wai in mutum ya musulunta ayyukan shi da taɓi can bayan cikin kajin suna nan ko ko ba su nan tunda su sun karanta nasoshi da yawa akwai nasin da manzo Allah ke bayani cikin Bukhari shi kahiri mai ake alkhairi za a ci da shi abincin mun sabon malmakin mi me wajen abin da ya haka na tambayi Allah na sai wasu kace to tunda haka ne kenan da kan musulunta ai an biya shi da sauransu sai amma dai mi wallahi alamar rajihi aikin nana za mu ga tunda an so a karanta sai mu karanta da sauri mu ji tunda can ba nan bayan da suka yi irin su Allah alam akwai nawawi ibn hazm da albani da sauransu sun rajaha cewa mi aikin mutum shi nan wancan wanda Allah ke biya a ci a bashi loma a bashi ruwa yin yaki alkhairi shine kahin da Allah san zai mutu kahiri wanda Allah ya sani a cikin ilimin shi zai mutu mumini shi mi shi yakin shi a ajiye mishi ai ya za mu sai ya mutu a dasa ya za mu sun ta dasa ci gaba da yi. ga hadisi ma wanda yake shahidi ne a kan wannan gashi nan Mm. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة فهل لي فيها أجر قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير wanda ka ga mu wajen mu dalili ne mai ƙarfi cewa amin annabi ce aslamta ala ma aslamta ala ma salafa min khair farkan musulunta ya hau kan ayyukan na alkhairi na alkhairi ya hau amma aikin banna hawa kuma shi dan saboda fallar Allah ne an rubuce shi amma aikin na alkhairi yana nan eh to abul yaman al-hakam ibn nafi' ina abul yaman al-hakam ibn nafi' thiqatun thabtun الحكم ابن نافع ثقة ثبت بي بي بي سوك يا رسول الله بي شن دبيو ثقة ثقة ثبت نافع أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة أبو بشر الأموي ثقة عابد ثقة عابد يا رسول الله ستين دبيو عن الزهري بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام صحابي أخبرني أخبره حكيم ibn hizam ya washe labari annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallama yace ma annabi sallallahu alaihi wasallama ara'ayta umuran ka bani labarin ababen da ara'ayta ay akhbir ka bani labarin ababen da kuntu atahannasu biya fil jahiliya ina neman yarda Allah da su a jahiliya su a jahiliya kamar musulunci akwai abubuwan da suna yin su kuma dan Allah su suna yi kuma dan Allah su sun yarda Allah yake a jahiliya eh at-tahannas wa at-ta'abbud ni ma nashi daya amma tana al-halaf ni al-hin al-hin zulmi at-tahannas bi ma'ana aina aikin da zai raba da bar zulmi al-hin yace qawmi min silatin kama sada zumunta wa ataqatin da yanta wuya wa sadaqatin da sadaka فهل لي فيها أجر إن هذا لا لا أتكي أو تنسخة فهل لي في ذلك أجر أقول ماشي لا وجه. فهل لي فيها أجر إن هذا لا لا أنا أكل فقال قال حكيم حكيم سيتمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل أتشي أسلمت على ما السلف من خير كان مسلمت أكان أبن دي قباتنا الخير سلف بمعنى مضى وفاته إلا ما قد سلفه تونن أبن دي كيتن وان دي قباته da kai musulunta yanzu za a ɗora kan shi kaga baka yi asar komai ba dama Allah bai ruguza aikin masu ne aikin mana hasana to bari san da kunce a karanto magana mu gani ta na tsawo Allah sa ɗauka ka ta yanki a kunne shi ke ban kashe ta ɗauka a radio kun Allah ba sani ba ta yi lura ba to mu dan shi magana in za mu gada da sauri da kina dan ide shi da nima ha malamai sun sabani shin wanda ya taba yin shi wanda yake cikin shirka sai musulun da aikin da taba yi in musan su dawo mishi koko dai wasu sun ce aikin na nan zai amfane shi wasu kuma sun ce bai amfane shi to ga magana albani a cikin silsila sahiha bismillah alhamdulillah albani rahimahullah ke cewa idza aslama al-abdu fa hasuna islamuhu idan bawa ya musulunta musuluncin shi ya kyawo kataba Allahu lahu kullu sanatin kana azlafaha Allah ya rubuta mishi duk ladar da ya taɓa can baya wa muhiyat anhu kullu sayyatin kana azlafaha kuma a goge mishi duk zunubin da can da ya gabata ثم كان بعد ذلك القصاص أزواء للساهي الحسنة بعشر أمثالها إلى ثمنة ضعف والسيئة مثلها إلى أن يتجاوز الله عز وجل عنها وهذا الباني الباني رحمه الله ذاكاو بيان ما لمي التحقيق إلى كثير أبو النووي الباني قال تيواني والصواب الذي عليه المحققون دي دي وندم على ميكي أكنش ما استمتن تيوا بل نقل بعضهم في إجماع إجماع إنه سكتي أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم لأن كافر يعلك وري كما الصدقة لسارز ممتاز سيم مسلمتا ثم مات على الإسلام سيم يموت مسلمي أن ثواب ذلك يكتب له زأر تعمل هذا وأنت تقع الباني أما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم وسوى ويا ساء مقاعد قاعد شرع سوى أروتا متعيكن ديانا كافري وأنه بأسلم هذا الناس سوى لمي لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكفار في الدنيا ai akwai ayyuka na kafirai waɗanda ana lura da su ana aiki da su tun nan duniya kamar mi ka kafarta zihar kamar kahiri idan ka kare sai ya zihari da ya zihari sai ya kafara tun suna su suna wannan a lokacin da ya kafara to da ya musulunta sai ce kafara shi ba ta yi ba sai ya sake sai shi ne ce ai an kula da wannan aiki kuma ka ga lokacin ba imani fa inna la yazamu i'aratuha idan aslama wa tajzi'u ba sai ya sake ta الألباني ابن حجر يتشي والحق لا يلزم من كتابة الثواب المسلم في حال إسلامه تفضلا من الله وإحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولا أي الب- ابن حجر يتشي أي الله بين الشعبية كربار أيكم كاريكو ليش إن كربار bai hana lokacin da ya aikin kuma a ce a rubuta mashi lada ya ce wal hadisi inna ta zama kitabata as-sawabi wala mai ta'arrad lil qabul aiki hadisi ya gane cewa za a rubuta mishi ladar ba a cewa za a karɓar mai shi ba tun da sharuɗan karɓar babu su babu imani ko in je min hajar wa yahtamilu an yakuna al-qabul yasiru mu'allaqan ala al-islami fa yuqbal wa yuthabu in aslama wa illa fala kuma in hajar ke cewa ana iya cewa mi ayyukan da shi ne alkhairi karɓar su na nan rataye ba za a karɓa ba amma da ya musulunta sai a mai su duka a karɓa duka sai a karɓa yanan sai a ba shi lada in ko bai musulunta ba ba a karɓa ya ce wa hada qawiyyun wannan abu ba shi da ƙarfi وقد جزم به بما جزم به النووي آه، إبراهيم الحربي وابن بطال وغيرهما من من القدماء والقرطبي وابن المنير من المتأخرين هنا وأن بغنر الديوة على تسمى لو تبت الحككين كورمي كما آه، شي نووي هكا يتشي لكم الحربي إبراهيم الحربي لأنه بطال من شرح البخاري لو سنس لكم قرطبي لأنه ابن المنير من المتأخرين magana ta tsawo ainihin na tsammanin daga nan ma mun samu bayani sai dai ni albani ci gaba cewa wa hada huwa sawab wa hada huwa sawab akwai hadisi ah, Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzo Allah akwai wani ibnu Jad'an ya mus- ya sha- ya shahara afwan ya shahara a jahiliya kamar ah, musulunci shi yana yin ayyuka da yawa ya yana kyauta da sadaka cewa Aisha take cewa yanzu duk abin da ibnu Jad'an ke ibnu Jad'an ke yi Allah yana yana yana amfani shi annabi ya ce ai lam yaqul yawman rabbi ghfir li khati'ati yawm al-din bai taba cewa mi ba Allah ya gafarta mini kenan ba zai amfane shi ba yawwa musanta ba kenan sai malamai suka ce kenan yana da cewa kenan da ya musanta baya ai zai ce ko kenan zai Allah zai kama shi duka abin da ya wuce ke can ba harbin sana sun kawo shi nan da armi da sauransu hammami ah, albani ke cewa wa hada huwa sabu ladhi la yuzu qawl bi khilafihi wannan shi daidai bai ma da bai ma da tanwa a yi- a hada sabani haka dan da sai da sun yi nuni akan wannan Ah, akwai wani babban malami a sindi shan hashiyoyi da yawa kan sunan nasai da sauran har musnad ahmad yake cewa وهذا الحديث يدل على أن حسنات الكفار موقوفة إن أسلم يقبل وإلا ترد على هذا فنحو قوله تعالى والذين كفروا لك سراب محمود على من مات على كفره السندي كتوى ونن حديث كان يتوى أيكن كافر ري سكن بوزسك da sun musulunta a karaba in ba su musulunta ba a mai da eh ha a karba falai to shi shi sa yace da Allah ke cewa wallazina kafaru amalu kasarabin kafirai ayyukan su kamar kawalwal ne ne karnar rana yanan bi qiyatin ba shi da amfani yace mahmulun ala mataka ala kufri wanda mutuka hidi kenan a bayan bayan da yawa ne jama'a albani ya kawo gashi nan gashi nan gashi nan gashi nan ومن دليل على وان ترى منكم قال هذا مسألة الفقهية ابن حزم ياتي wannan sabanin akwai matsala da take da alaka da shi ta fiƙi wata matsala ce mutum yana musulmi sai ya haji sai ya ridda sai ya dawo yan musulunta hajjin na nan ko sai ya saki to shi ne ya ce tana nan domin mi ah, mm, yake cewa man hajja wa tamara sun martadda sun hadahu Allah ta'ala واستنقذه من النار فأسلم فليس عليه أن يعيد الحج ولا العمرة وهو قول الشافعي وأحد قولي الليث الليث أنه كيجي ابن سعد أبو حارث الفهمي ما شابه شيء إيه إيه تشم غنون الليث ني كما قال الليث ما ذهب سيري كمان ده كمان ده ما أنا مسكت شوا أصحابه ضيعوه ما مش سن أبو نيش بس كل شيء كان سكر دالب ما ما ما ما سكر ليش تو كان شافعي أنا كان إيه متكاف إيه مسلمته في حج يرد يداو في مسلمته حج شنو أنا كو مم. ليك تسيقهم آه. وقال ابو حنيفه ومالك ابو سفيان يريد الحج والعمره وي ابو حنيفه ده مالك ده ابو سليمان سكي تشوا سياسه الحج والعمره سن قال اللي تشوا لئن اشركت لا يحبطن عملك دليل سكينا yace آه ba mu san wata hujja ta hirin ba eh aha to ce ita dai ce hujja ku. ita dai ce yace eh eh ita dai ce yace ita dai ce la yahbatan amalukum sai ce wala ولا حجة لهم فيها تو لأن الله تعالى لم يقل فيها لئن أشركت ليحبطن عملك الذي عملت قبل أن تشرك ألا بيتي حد وند كي كانك كي شركة اتي وهذه زيادة على الله لا تجوز كما أنت سنكتي ألا ياتي أي متي شركة هيك شي زين لا لا لا. zai lalace aikin da ya yi lokacin da yake lokacin shirka ko ku hadda wanda ya yi kamin shi shirka Hadda- in ka ce haka nan Allah ya ce haka nan to kai ka mai kari ce bai harta mai kari wayan duk ta haka nan kenan hajjin da ya yi lokacin musulunci in ya sake musulunci kenan babu ta ban da shi ya ce Allah bai ce haka in ya yi shirka aikin shi kenan lokacin shirka zai lalace amma kamin shirka Allah bai ce kamin shirka ba in ka ce haka nan kama Allah ƙarin da bai harta kamin shi wannan ƙarin ba yanzu shi ne yana cikin kwazari Allah dai labarin da ya bada in mutum ya yi shirka aikin shi zai lalace bayan shirka sa'annan kuma kenan har da in ya mutu akan shirkan duka aikin zai lalace ba in ya musulunta ba wannan ba a catan da an kawo alif da lam Mm.
kamar ya gani ko na ina alif lam da in asharakta
la ya haɓa wannan tabba hakika ne ba wai gamiya bace ai ba alif lam bane dan lam ta rantsuwa ce ta kasance ba ta alif lam bace sai yake cewa to saboda haka da kenan aikin alce ya zai lalace shine wanda kai lokacin shirka da wanda kai kamin shirka in mutum ya mutu akan shirka yace kenan kamar misali idan ya mutum ya yi hajji lokacin shi na mushriki ko ya azumi ko ya zakka yanzu na ai azumin bai mishi ko domin babu sharɗin karɓar bai cikin bai da ya zama to shine kenan in ka ce haka nan Allah ce la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunna min al-khasirin ko nan wurin idan mutum ya da musulunta sai masu cewa aikin shi mutum duka ya ruguje kenan la ya haɓatan na amurka tana nan tana ta aiki ko to in kin musulunta wa ba ta bar aiki ba la ya haɓatan na amurka ba ta bar aiki ba gare su tun da aikin ya lalace to wala ta kuna min khasiri na in ka ce shi mutum ya zama ba khasiri ba yanzu to haka zalika ma la ya haɓatan na amurka ma shi na wani kalan kasiri ba ba a ita makin aikin bilal ce ba gane da aiki aiki bi abu abu hukunci biyar lafara cikin aya in mutum ya shirka aiki shi zai lalace kuma zai zama cikin tababbi to sai yan musulunta sai ka ce a aiki shi kuma har yanzu ya lalace wancan to kenan har yau je ki mut- ya yi tsara ba za ka ce ba kin da lokaci har yanzu kenan ba tsara to kuma ba ga kabar wacce idan ma har yanzu kuma aiki shi bi lalace mutum da ya dawo ya musulunta
bayan kasiri la yakmal yawma qiyamah
ya za shi da lauran adam khasiri ne kuma ya ya musulunta la qabla ma yas ya musulunta shi ana ce wanda da ya musulunta Ina wannan kamar na gane wanda yake musulmi ya shoshen kuka. Ya yi iman da abin da kuka ya kafa kalar sun kuka.
Ya Ya tuba.
Mhm.
Duk ayyukan shi da kai na farko.
Mhm.
Ya musulunta. Ya tuba da ya musulunta.
suna nan a ƙauri rajihin da su ibn hazm da su albani da nawawi ke ayyada a ɓarin suna sale su kuma ake sale wanda wanda wanda shi ya ƙarhi kuma shi da lalle ke nuna shi ya ƙarhi a ruwa wannan aiki shi ne ko ka dawo wanda shi ya ƙarhi da lallen masu ƙarhi ne sosai masu ƙarhi ne ƙwarai dan Allah ya ce inni la udi'u amala amilin minkum min dhakarin unsa Allah bai lalata aikin mai aiki namiji ko mace kuma faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu kenan kaga zai kai shi ba zai bace ba wannan kaga umumi ne in ka ce a banda wanda yayi kamin shi ridda na dalili dole umumi nan ne umumi shi khairan nakira man shar umum to haka ko annakira ba da shar Imamu ma da ya ce da Allah ce ko za ka gwadi da Allah sai ya haka hasana bayan ya yi yanzu yana Eh.
kyakkyawa sai sai sai ya sai ya yi shirka Aha.
ya tsaya awa da wanda ba na- ba na kwarewa a yanzu da ya sake ma mummunan ma kuma ya koma gare Ha- shi.
haka ne balle na kwarai Eh, Mm. wannan shine daidai ba ta tare da ya dalle ne da da yawa sun ta kawa shine ibn hazm ke cewa fasahha anna al-murtadda idha aslama wal kafira alladhi lam yakun as- aslama qattu idha aslama faqad aslama ala ma aslafa min al-khayr ko وقد كان المرتد إذا حج وهو مسلما قد أدى ما أمر به وما كلف كما أمر به فقد أسلم الآن عليه على حجه وهو له كما كان فأما الكافر يحج كالصابئين الذين كان ديوا هذا شيء مثل الفرق ذا كاونا مجانا فرق ديوا albani ce idan mun gane wannan kenan ba cin karo cewa idan kafiri in ji mazala idan kafiri ya yi aikin kwarai za a bashi abinci ya ci ko sa'annan kuma shi ne ce to kafirin da Allah ya san cewa ba zai musulunta ba amma kayan da Allah ya san cewa zai da musulunta ana tabbatar mishi aikin shi a nan sai yana san a zo haɗa bi eh shi albani ya yi wanga taushi mai kyau Mm.
da Allah sai yana ta wallahi wala ya hadu ba su wani aha kuma shi a wani azalimi ya mutu idan wancan da lahari wanda Allah ya san ba su eh Allah haka ga shi nan bayanin da yawa ne kawai na ce muku in na ce man kawo shi duk gajiya zami to kenan dai mun gane hadisin hakim ko yana aiki alkhairi ko da mutum da mai musulunta ba sai shi na ta aiki alkhairi yanzu idan ya zo musulunta sai a gama shi da aukar shirin in mutum kuma ya musulunta Allah ya sauƙaƙe sai abin da kafartar da shi kuma magana ko aiki ko wani abu ya kafarta to izgili da qur'ani zuwa wurin boka da gaskata shi da waye to sai can da alaji ne sai ya je hijojin boka da ya- ya ya kafarta ko to in ya dawo ya gyara ya tuba ba sai ya sake zuwa haji
sai a tilwa da alaji
ko ya je na filaci
Kawai a tsira.
Allah ya samu dace Allah shiga fata mu babu silati darrahi min mushriki wal hadiyati babin sare zumuntar mushriki da ya mishi kyauta da ya mishi kyauta قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال راى عمر حلة سيراء فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود اذا اذا اتوك فقال يا عمر انما يلبس هذه من لا خلاق له ثم هدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فأهدى إلى عمر منها حلة فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إني لم أهدك لم أهدها لك لتلبسها إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها فأهداها عمر لأخي له من أمي مشرك حديث هذا بعد أن شكو هذا من ترجمة الآن الصورة بعد ما أطلق سيرة daga cikin wannan malamin Muhammad bin Salam malamin Bukhari Abu Ubaidillah aw afwan Abu Abdullah al-Bikandi al-Bikandi ore Muhammad bin Salam al-Bikandi thiqatun thabtun ya rasul 227 قال أخبرنا عبدة ابن سليمان أبو محمد أحمد آه، عبدة ابن سليمان أبو محمد الكلابي الكلابي ها يا رسول 187 ثقة ثبت ثقة ثبت مالكم الآن تمام ده بقوي عن عبيد الله عن عبيد الله شنو هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب شيخ تسمى عبيد الله العمري عبيد الله بيكر كويس كان رواة وين لكن عباد الله وانقع في نسبة الشيء اللي تقال العمري لكن عباد الله جي كان عبد الله بن مسعود شي تسمى شاكي عبيد الله المسعودي توانقع عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب جي كان عمر من النساء فكنش أبو عثمان ثقة ثبت شين العمري كنا النافع مولى ابن عمر هذا ابن عمر قال بو؟ رأى عمر حلة سيراء عمر يا قوة من كمبلي نا وندنكس حرير نا حرير فقال na'am سيتشي يا رسول الله يا من زن الله لو اشتريت هذه دا كاسي ونن فلبستها يوم الجمعة سيكسا ترى الجمعة وللوفود إذا أتوك كما كسنيا إذن كا إذن ترو إمتان إذن كا يبا إيك ساك تربيسو فقال سي من النبي كي يا عمر يا كي عمر إنما لبس هذه وندك يسنيا ونن من لا خلاق له شيني وند بيد ربو دون الله يرى كاهري كينا حرير كينا نمجي أما إما تاني سنسا ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل عن كما النبي كوتن وسكن فرلوكا daga cikin wannan irin kayan فأهدى إلى عمر sai manzo Allah aika Umar kyauta minha hullatan kyauta complete daya فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai Umar yazo ga manzo Allah فقال ce manzo Allah صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا manzo Allah بعثت إلي هذه كأيك من wannan complete وقد سمعتك قلت فيها ما قلت kuma naji ka faɗa wanda ka faɗa قال النبي تيمش إني لم أهديك لم أهديها لك ni ai ban ma kyautata bane ta talbasa dan kasa innama ahlatuha ilayka na ma kyautata ne li tabi'aha dan ka saida aw li taksuha ko da ka tufatar da wani can fa ahdaha umar li akhin lahu min ummi mushrik sai umar ya kyauta ga wani dan uwan shi wanda yake mushriki ne nan can baya mun ga fawaid da ke cikin hadisin daga ciki da yake akwai nuska akwai riwayar ta zo cewa an- umar ya gana sai da kayan kowa masallaci mun ce kenan ya halatta a yi sai sayarwa kowa masallaci da sharɗin ga a ce- za a cutar da wanda ke cikin masallacin kuma ga a kazantar da masallacin ga a yi wani abin da bai dace ba sa'an na kuma ya halatta karami shi ba babbar shawara umar ya ba annabi shawara da shi ma ba ba shawara wannan ba lahi bane sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma umar inkari ba da ce mi annabi ya sa kaya sabi na juma'a da in baki sun zo kiran sunna ce da juma'a sa sabi- sa kaya masu kyau sabi ko wanda ki ko sauransu ko in baki sun zo tarbi sa kaya masu kyau wanda duka ba ba matsala bane ma sunna ne sannan kuma ah, abinda kawai ba ai- ba ai- ba ai hana in kana da dan uwa ba abinda kai gare ka haramun ne ka bashi matukar ba da nan ba haramun bane akwai abin da ke ba da shi haramun ne irin kayan maye irin kayan kwaya irin kayan da suke mi cutarwa ko kare ko na wannan ba za ka bada ba amma irin wanda yake yawan ga wanda yake an hana mu ne saboda lahira mu za mu sa shi lahira mu za mu sa kayan mu ne eh to ka hayar insha Allah sai kare ba sa shi yanzu kare su sa ne ne sa amma mun sai mun zo na aljanna Mm, wannan ba rahima ne ka bada eh ya zama da uwan shi kuma na- na uwa ko nan kuma sa'annan mahallin shahid in ka dan uwa mushriki kana kyauta mishi باب تعلموا من أنسابكم ما تسلون به أرحامكم كوي كوسا كوي إلمنتي كوي إلمي كوسان دانغان تككو وغدان ين داك صار زمن تكو هو كذا ينعي ما لا يتم الواجب إلا بفوا واجب واجبي ne wanda bai iya sai ka san wani abu kenan yanzu tun da ba ka isar da mutar in ba ka santa ba to wajibi ne ka je ka sami duk da ke akwai wanda ke wajibi da kan mustahabi kenan wanda ke wajibi ka sada ta to wajibi ne ka santa واجب مستحب كسالته مستحب نكسنت حديث حسن الاسناد قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب ابن بشير ابن بشير عفوا بشير مم. عن اسحاق ابن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر تعلموا أنسابكم كو- من أنسابكم أو هذا نسخة ثم سلوا أرحامكم والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه شيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه حديث البخاري يقول لك عمر بن خالد شيني أبو الحسن الجزري أبو الحسن الجزري ثقة يارث دريد عشرين ترى دريد عشرين ده ترى قال حدثنا عتاب ابن بشير عتاب شيني أبو الحسن الجزري شيما أبو الحسن الجزري تو الكنس الأيش كم نسبة ليش sai shi saduqun ne yakhti wancan ko fiqa ne shi wanga ya rasu 190 daidai saduqun yakhti abul hasan alkuna dai cika sha wahala saduqun yakhti wancan fiqa wanga ya rasu 190 daidai Mhm. wancan 229 an is mi عن إسحاق ابن راشد شيني أبو سليمان شيما الجزري سيدي أبو سليمان أبو سليمان الجزري ثقة كو إسحاق ابن راشد ثقة سيدي أنك روتو لك زهري أنا سام كسكري كوين دي روتونا لك زهري أنا الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب ح- قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم لن صحابي أن جبير بن مطعم أخبره جبير يا باشا الأباري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على منبري يا جي عمر بن الخطاب ينا فلاسا منبري سوامي تعلموا من أنسابكم ku ilimin dangantaka ku kusanta eh? ku san wannan kin sun masilu arhamakum sannan ku sara zumuntakku wallahi nan akwai halaccin rantsewa ba sai an tambaye ka ba in za ka fatawa kai a rantsewa matsala bace abin da kake so da kake rantsewa na Allah kuma kake ƙarya innahu la yakunu bayna rajulin bayna akhihi shay'u shay'u zai iya zama kas- a- a- a- a- mutum da shi dan uwan shi wani abu ya faru na rigima ko sabani ko rikici ko wani abu kuɗi ko wani abu kaza wani abu zai iya faruwa to yace law ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim da ya san abun da ke tsakanin wancan da shi na zumunta la awza'ahu zalika an intihaki da wannan zai hana shi ya ci zarafin shi haka ne wato kana ya samun sabani kai da abokin ku bata ku yi fada da ka san zumuntar da ke tsakanin ku da ba ku wanda rikicin da kai ba ku ci zarafin shi saboda nan zumunta to shine ce to ku kokari ku san zumuntar ku ko sai ka ba ta da mutum sai a kewaye a kewaye sai da labarin ma dan wanka ne sai ka ji nauyi to ka san zumuntar kamuwan da lokaci yawwa Sa- a- a- hadisi na gaba sahihul isnad ne قال حدثنا احمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس أنه قال احفظوا أنسابكم تصلوا رحمكم فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطعها wannan bukhari ya rutar shi daga ahmad ibn yaqub ahmad ibn yaqub wa ashi shine abu yaqub sunan shi da da kunan shi da sunan baban shi ɗaya ne abu yaqub kenan al-mas'udi thiqa ya su 215 نعم قال أخبرنا إسحاق ابن سعيد ابن عمرو إسحاق ثقل إسحاق ابن سعيد ابن عمرو إسحاق ثقل يشرس دري تسبعين ديدي أنه سمع أباه يحدث وهي أباه أبو عثمان الأموي يا رلش أبا بن شو شي أبو عثمان الأموي لا بلاش أبو عثمان الأموي كان بابا بابا ناس من سونش كان سونش أبو عثمان لتين تمس سونش أيوة تند أي إسحاق ابن سعيد كو ابن عمرو يا بابا شكان بابا سعيد ابن عمرو كان كو بابا ناش أبو عثمان الأموي شي كما رسول 121 120 ده يوم بابا شي ثقه shina ba da labari an ibn Abbas daga ibn Abbas annahu qala ibn Abbas na cewa ihfazu ansabakum ku harrace dangantakarku taslu arhamakum dan sar zamantakku fa innahu domin la bu'da bir rahim bir rahim idha qarabat la bu'da bir rahim idha qarabat ya qarabat dangantaka zumunta ba ta da nisa idan sadat ai idha qarabat bis sila bil wasl bil ihsan dangantaka komai ta yi ta tsakaninka da mutum ta bangaren uwaye ko in dai za a sarata to watan nisa jama haka ne ko a gaba eh tsakaninka da mutum akwai nisa wajen dangantaka amma da za ka je ka ranki sadawa kana ziyartar su kana taimaka musu kana waye kana waye sai a gani ba ta da ba ta da nisa gon shine an sadar wa la fa innahu la wadan wa in kana ba'ida ko da ko nisa ta gare ta wajen mi wajen dangantaka ko nisa wala qurba biha idha baghdat kuma komi komi kusancinta ba ta da kusanci in ba sarata ba wa in kana qariba ko da kusa take kawai misali tsakaninka da mutum kusa ne kudda kud a dangantaka in dai ba ana sarata mutum ba to ba ta da kusanci wa kullu rahimin ko wani zumunta atiyatun yawm alqiyamati za ta zo ran lahira amama sahibiha gaban mai ita tana mi tashhadu lahu bisila tana mai shaidu da cewa ya sarata in kana wasala in ya sarata zai ta mishi lawaya دبا الله دائم دا تدم دا جار دا تجارة ولا تلويش با تجارة مش وعليه تدوس الثمين لو تقدر مشي دي قطيعة تمشي لون ينكي وإن كان قطعها إلين ينكي عندنا يكون إن كان قطعها إلين ينكي إذا بيسالت مشيكو باب هل يقول المولى إني من بني فلان حديث أين كم ضعيف باب هل يقول المولى إني من بني إني من فلان كو من بني فلان أو نسخة كو مولى كو دنجن كو باو ne da su sun sai tun harko sai suka yanta shi yanzu wannan bawan maulan su shina iya cewa in ku kabila ku misali hinna ne ce shi ku asalin shi buzu ne sai ya ce ni shi ni buzu ne kuma bihilla ce ni yana iya cewa daga shi zamu gani duk da kyari san da'ifi ne amma قال حدثنا مولى بن إسماعيل عفوا موسى ديك مولى كتكن كان قال حدثنا موسى بن إسماعيل شنو هو يوا ثقة ثبت كو 223 التموذكي قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد شيني أبو بشر البصري أبو بشر البصري ثقة يعرف تدريس سبع عند شدة قال حدثنا وائل ابن داود الليثي وائل ابن داود الليثي أبو بكر ثقة أبو بكر ثقة قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب عبد الرحمن بن حبيب شيني مجهولي كون ما قالش اسناد مجهولي قال قال لي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يتشي مشي ممن انت كده دغا سواني قلت من بني ف- من بني تميم سيتشي اي دغا بني تميم أو نسخة من يتم تميم أو نسخة من تميم تميم أو نسخة من تيم تميم وهذا شيء وأنا كون من تميم كعي نينا أبنا قال من بني تميم وني من يتم تميم وني من تميم تميم وني من تيم تميم وني من تميم كيف من تيم يقول دوك من تيم قالوا دوك تيم قالوا مين من بني تميم قالوا ولا- كم يرجع تميم تميم كم تاجي كم ها تو شين دون نسخة تميم تميم كو تيمي تميم تيمي كو يو تو سيتشي ني دغا دغا متانن تميم نكي قال سيتشي من انفسهم او من مواليهم كاي cikin dangin suka ce koko maulani nasu قلت من مواليهم يعني من مواليهم قال فهل قلت من مواليهم اذا تبقى من مواليهم حديث ne ضعيف يعني اثر كان ضعيف يا جماعه اما مي انا دنگنتا akwai akwai babi ne yanzu ya ma babi nan gaba in muna ai karanta shi yana gaba yanda ce maula alqawmi anfusihim maula alqawmi eh ba kakan shi ne ke bardiz ba eh kan shi kin ne yake dan ce ma asalin shi ne dauko dangantaka shi ba bukharin bane yake haka nan aljufi maulahum go to ba kakan shi kin ne ya dauko maulad ba bukharin ba mu je ganga babin koko ne a wannan bila nake sa inda ko na shadi kan wuce eh bi da ku ba mu san take take idiya kenan to gobe sai mu dan abin nan gobe za mu ga cewa babu maula alqawm min anfusihim maula daga cikin mutane shi za mu gani insha Allah amma ana yan yan faɗin nisbar sai ce maulahu wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sallam jazakum barakallahu fikum Da- darasin nawa ne wanda bakwai kai Allah ya ba mu hakuri kaga yanzu ba mai da tarbi ba mai hashi ko ɗaya ba ina ma a ce mutum ya kaga mu hashi kaga dai ah, rayuwa ba ta yi ba sai an yi hashi dai rayuwa ke amma dai wani hatan